da ke ya halatta a ɗauka daga wani waje a kai wani waje amma duk wannan matsaloli ne da yake akwai sabani tsakanin malamai a kai yadda dai za a je nan gaba masabar malikawa sun taɓa zakka kamar ta kuɗi kafin cika shekara da kamar wata ɗaya to ya wadatar amma dai akwai karhanci akwai karhanci magana da shafi awa ko suka ce ai ma ya kama haka din ma sai zamo ya fi idan misali mutum sai a watan takwas ne yake fidda zakka shine shi cikin shekarar dukiyarsa sai zama a watan bakwai musulmi sun shiga wani hali talakawa suna wani hali to ya gaggauta ba da zakar mata su tun sannan shafiyawa suka ce ai wannan ma an musta haƙi ne tunda babban manufa dai daga zakka ai a ga an toshewa marasa shi wasu kafofi na bukatun shi ya sa zaɓi lalidin na sayuri a kafa misali yana lissafa wannan a cikin rahusa wadda take mustahabba ko wa hukumu na shari'i in ta gayyara ila suhulatin li amrin azura ma qiyadi sababil asli yasam bi ruhusatin ka akali maitin wa salam wa qabla waqtin zakata adda wal qasr wal ifdar izla jahada hatman mubahan mustahabban wa qila aw la wa illa fazimatu sura hukunci na shari'a in ya sauya aka mai da shi abin da ya fi sauki daga abin da aka shar'anta da farko saboda wani dalili tare ko da cewa tsarin na farko da yana nan ba ya dauke tsarin na farko ba ne to wannan shi ake kira ruhusa ina misali a ruhusa akwai ruhusa ba da take wajiba kamar idan mutum musulmi ya shiga wani hali wanda ba abin da zai ci in ko bai ci abincin ba a sannan mutuwa sai dai mushe ga mushe a gabansa a wannan halin ta zama masa wajibi ya ci mushe don ya ga kiyaye rayuwarsa ba daidai ba ne mutum ya bari ya mutu yana je yana gani wala to gobe a je kuma ila ta haluka kamar salami shi wa misalin wato abin da aka yi rahusa a ciki wanda shi wannan ja'isi ne ka kalmaitu wa salam wa kabula waqatin as-salata az-zakata adda misali wanda yake mustahabban dai kenan shi ne a can ya kawo shi hatiman mubahan mustahabban wa khilaf aw la wa illa fa azimatun turab to an karɓi daga sai da na ali kuma game da cacciyar zakka kuwa su malikawa da mafi yawan malamai ma sun ce ba daidai ba ne a ɗau zakka a kai ta wani waje dole ne a raba zakka a inda ta waje ba sai fa idan ya zamo a wani wajen an samu almajiran da suka fi bukata fiye da na inda ta waje ba sai a ɗebi mafi yawa a kai can in ya so a raba kaɗan a nan inda ta waje ba da amma za ta kira ga wanda take lidonihim ta wanda mata isar ba au nukila lidonihim ta samar da sayyidina ali allah ya kare ta gare shi cewa sayyidina abbas ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gaggauta zakka kafin a ce shekara ta cika manzala ya masa rangwame a cikin ya iya gaggautawar abu dawud ya rawaito wannan hadisin da tirmidhi su malikawa abin da yasa wannan hadisin ba sa ganin aiki da shi saboda ba a san gwargwadon ba shi yasa wannan zamowa a ba a rufe zai sabauta a ce kenan ba za a aiki da hadisin ba a wajensu tun da ya gaggauta da sati ɗaya ne ko da sati biyu ko da wata ɗaya ko da wata biyu kaga duk wannan ba a yi bayani ba duk wannan ba a yi bayani ba a cikin shi yasa tun da dai an rataye wajen da shekara na ce to a bari shekarar ta cika a bari shekarar ta cika to abu dawud ne ruwaito wannan hadisin da kuma turmuzi kuma hadisin ma shi abu dawud ya ruwaito shi da isnadi wato muttasili kuma ya ruwaito shi mursali kuma yake a ce hadisin ma mursali ne ya fi inganci a shi kenan kaga akwai magana a kansa kenan wafi ruwayatin a wata ruwaya manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da sayyidina umar amal awwali lil abwi mu tun bare ne muka karbi zakar abbas zakar wannan shekara tun bara na ce abbas ya biya zakarsa ta wannan shekarar ya biya to buhari wato shine ai azna zakata hazal amil mali in ka kwa ai azna zakata hazal ama al amal mariya mun karɓi daga wannan shekarar al'amal mariya shekarar da ta wuce akwai wata al'amal din ana ai zakar azna zakata hazal ami al'amal mariya mun karɓi zakar wannan shekarar a shekarar da ta wuce tun bare ne muka karɓi zakar wannan shekarar sai sa amadu guda biyu ne na farko majruriyar ai a hazna zakata hazal ali al'amal mariya a talikin ko ba a kai nasa kake duba ku na bakwai na bakwai ta alishi na ba ba shi kake duba ba ai kamar ba shafa kake duba ba nan ai a hazna ko shafi na ishirin da shida warwa bai haƙi bai haƙi ya wai ka hadisi na sanadin muwa soja sai sanadi mai karfi wa lafzuhu lafazin hadisin inna kunna hata jana mun fada cikin wani hali na bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam am yace an bukaci wasu abubuwa da yawa shabbasu fa aslata nal abbasu fa da fataha na da makoli ne shi yasa fa da fataha sai abbasu ya bamu sadaka ta amani zakar shekara biyu da zakar wannan shekarar da kuma zakar shekarar da za ta zo duk ya hada ya bamu wannan hadisi yana nuna halaccin gaggauta zakka a cikin dabbobi da waninta akan haka mafi yawan malamai suke haka nan shafi'i akan haka yake da imam ahmad da isabu su sabu rahuya kala mu tirmidhi tirmidhi ne ya faɗi wannan imam malik da sufyanu sauri suka ce ba daidai ba ne a gaggauta zakka saboda hadisin da ya gabata wanda yake cewa ne wanda allah ya sa ya samu dukiya ba a cewa ya fitar da dukiyar zakka har sai shekara ta kewayo kuma su malikawa suka ce ai ma a nan akwai wani abin duba musulmi akan jarrabe su da sarakuna marasa kirki so da yawa azzaliman shugabanni to wani azzalimin shugaban in aka ba da wannan dama haka kawai sai ya matsa mutane ma ya ce su ba da zakka ta baɗi wani ma sai ya ce ai shi ta wani waccan ma zai karba kuma ya karba karshen ta wasu ayyuka ma da dukiyar nan wadda take ba daidai ba wanda abin da ke ba daidai ba a musulunci shi yasa ai gwamma a toshe wannan kafa gwamma a toshe wannan kafa tunda dai asali an san tara zakka aiki ne na hukuma ta musulunci to buhari ya fi da hadisi mutane sun kasance suna ba da zakar fidda kai kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu a shekarun sauran zakka ma kenan a iya bayarwa ya kafin wata shekara ta cika ɗaya daga cikin sarakai ya aiki imran hussein sahabi babba cewa ya tara zakka yayin da ibrahim ya dawo sai sarkin ya ce da shi kai ina dukiyar da na tura ka ka karbo ina zakar da na tura ka ka tara sai imran ya ce da shi to kai daman aike na kai dan tara dukiyar kawo ma aike na kai dan tara dukiyar kawo ma ai zakar da sun karfe ta yadda muke karɓata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ajiye ta inda muke ajiye ta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karba na raba wa almajiran wajen ni da na karba zakar sai raba wa almajiran wajen yasa ni ban dawo ma da kusi su kwawo ba Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin da da sayyidun mazmurin da sinadi ingantacce fa Ibrahim radiyallahu anhu Ibrahim Allah ya kada ta gare shi ne na cikin manyan sahabbai masu karamomi dewa Ibrahim Hussein ya rashin lafiya kullum mala'iku ne suke zuwa gaishe shi jabaha ya tara zakar jabaha ya tara zakanin ahli jihadi daga mutanen kasashen wasa rafa ha ba su da shaddara wasa rafa ya sarrafa ta ga almajiransu bai kai ta ba zuwa wani waje kama hadisin ma'azu asali wanda ya gabata da farkon littafin zakka zakka ce da za a karba daga mawadatansu a mai da ita ga wanda suke almajiransu shi ya sa wa'annan hadisan sun kunshi nuna mana cewa dole ne a ba da zakka ga almajiran garin da zakkar ta waje ba lilmaliki na karu hali da hajji wura ba daidai ba ne mai dukiya yana zaune a wani gari zakka ta waje ba a kan sai ce ba za ya kunshe zakkar ya kai can wani garin da ba sai fa idan ya zamo ba almajirai a garin don fara na ta'annu ko ko a akwai almajirai amma zakkar ta fi karfinsu an raba musu ta saura amma sarki in sarki ne ya tara zaka to ne yana da dama ya kira don ko ina kasarsa kamar gari ɗaya ne duk kasar sarki shi gare shi kamar gari ɗaya ne sai yasa aka ce ko tafiya ya in shi ne yake limanci a garin su to duk inda ya je ma a kasarsa ya iya musu limanci to domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zance yana kirawo a kawo zakka da ta wajaba akan laraba da suke zaune a gurare daban-daban a kawo ta madina kuma ya raba ga almajiran muhajirai saboda hadisin na sa'i ma wanda zai zo a kan wannan cewa in sarki yana da damar ya ɗau zakan wannan garin ya kai wancan garin akan haka imami shafi yake imam malik ce a ba daidai bane a ɗau zakka a kai ta wani waje daban in dai daga inda ta waje ba zuwa inda aka kai ta ɗin ya kai tafiyar kasaro sai fa inda su mutanen wannan wajen suka fi tsananin bukata fiye da mutanen wajen da zakar ta waje ba hanabilawa suka ce cirarta ila musafati zuwa tafiyar kasar harabin ne sai dai in aka kira din tujzi'u ta wadatar hanafiyawa suka ce mudulakan ka kowane hali a iya daukar zaka a kai nan zaka da ta wajen a nan wajen a kai nan wajen sai dai fa akwai karhanci abin da ya fi araba a inda ta waje ba sai ko idan an kira ne an kai ta ga mutane kuma a hawaitu da yake su ne suka fi bukata ya zuwa gare ta wa illa da qurbahu sai kuma idan zama yana da yan uwa ne yana da yan uwa ne a can wani gari shi ga inda yake to ka ta waje ba kan sai ɗiba ya kai wa ƴan wannan nasa na can garin to wannan ma ba kan hanci ba dukan da ba yayin ya kai wasu wani abu to an kamar gari hilalin sakafi Allah ya kare da a gare shi yace wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama yace saura kaɗan a kashe ni bayan rabuwanmu da kai a kan wata 'yar akuya ko wata akuya da daga zakka ta zakka a dukiyar zakka da zana da salatu wasalam ya ce in ba don cewa ana kawowa ne ba wato shi wannan an tura ne ya karbo zakka to shi ne da ya je wajen wani zai karbi zakkar abin sai ya zama rigima ya tashi a kansa to shi ne da ya dawo yake faɗa abin su sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ita aka tsara wannan kaji abin da ya faru saura ka dan a raba ni da raina to sai manzo Allah ce in ba dan cewa ana ba da ita bane ga almajiran muhajirai ma a hastuha da ban ce a karko a kawo ba domin su ne amma da sai ce kowace a raba kawai a garin da ta wajen a nasa'i ya ruwaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha ya kace kan cire zakka daga wani wajen ya kai wani wajen amma fa lera ruwa ce dan larura cewa a Madina ga muhajirai suna zaune ba komai shi yasa ake cewa a kawo zakar a araba musu wa hadha jaiz bi ittifaq wannan duk malamai sun gama akan cewa ai to adabul mu'min ladubban da ake bukata daga wanda zai ba da zakka da ladubban da ake bukata daga wanda zai karbi zakka dan saboda example ibn abdikin ya karbi daga mahaifinsa Allah ya kara yadda a gare su ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da sannu wasu ayari za su ma mugaruna wanda ba a so yana faɗa wa masu dukiya ne za ku yi baki bakin da ba ku so wanne ne bakin da masu dukiya ba sa so masu karɓar zakka masu karɓar zakka sun Allah ya sa sun zo muku ko masu dukiyoyi in masu karɓar zakka suka zo muku to lalle ku za ku yi maraba da su ku kyale su su ɗau abin da suke bukata fa in adalu in Allah ya sa wajen ɗaukar wajen karɓar sun yi adalci kansu kansu suka yi wa in kuma suka zalunce ko suka ɗauki abin da bai dace a ce an ɗauka ba a matsayin zakka to kansu suka cuta ba ko suka cuta ba ku yi kokari ku ga kun rabu da su lafiya ku yarda da su domin cikar zakanku shi ne ake sun rabu da ku suna masu yadda da yadda kuka yi musu ku lallaba su ku yadda da su don ku rabu lafiya lallai kuma in kun ba su zakar ko sun gama fita zakar sai muku kyakkyawar addu'a an faɗa ku zuna mina wahihim sadaqatan to da ke ruhun mutu zakihim biha wa salli alayhi ma'ana salli alayhi mu udu kenan abu da ne mai ta wannan hadisin an karɓi daga jarir ibn abdullahi Allah kare da a gare shi yace laraba mazauna ƙauyuka sun kai ƙara da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce da shi wasu daga masu karɓar zakka sukan zo mana a su ringa zaluntar manzara ne salatu wasallam ya ce ku yi kokari ku ga kun rabu lafiya da masu zuwa wajen ku don karɓar zakka ku yadda da wanda suke zuwa wajen ku don karɓar zakka jaribu ya ce aiko tun daga sannan ban taɓa bai a ce wani mai karɓar zakka ya rabu da inda nake ba inda na ji wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ko alhali ya nemi alasan barka yana nuna na karɓe shi hannu bibiyu na ba shi dama ya yi aikinsa yadda yake gani wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi amma ban da buhari lafazin turmizi idan mai kamar zaka zo muku fala yi fari annakun kadda ku taɓa yadda a ce ya rabu da ku sai ko yana mai yadda da ku kai ya rabu da ku da fushi an kawo daga abin sha'ibin ya kawo daga mahaifinsa shu'aibin muhammad ibn abdullahi na amr ibn al'asi ya kawo daga kakansa Allah ya ƙara yadda gare shi kakan nasu shi ne wa kablan amr ibn al-asi ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce ba a cewa a gano wasu dukiyar a hada da wata dan a fitar da zakka dan dole sai an fitar da zakka haka nan kuma ba magana a ce a ware dan zakkar tafi yawa kowace dukiya a kyale ta yadda take a karɓi doki zakar ta haka ba a karɓar zakar masu dabbobi wato sai a gidaddajinsu wasu wasu ce abinda ake kira jalabu shi ne shi mai karɓar zakar a maimakon ya je inda dabbobin suke ya je wani waje ya ce su masu dabbobin ne za su zo su same shi su koro dabbobin su zo su same shi a nan to kada ya haka ya bi su inda dabbobin nasu suke ya karba a wannan wajen kada kuma ya same su ba su da wannan dabbar irin wannan dabba ya ce shi kuma dole irin ta za su kawo masa shi ma kada ya haka irin wanda ya same su da ita to ya karba so wannan hadisi a samu sunan su suka ruwaito shi an kama daga abraham na abi aufa Allah ƙara yadda a gare su ya ce a mahaifina shi ne abu aufa yana daga wanda suka yi cabba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiyar hudaybiya wanda Allah ya saukar a haƙƙin su da kadar da Allah anil mu'minin izi ba ruwa ka ta shajarati fa alima fi qulubin fa anzala sakinta alaihim fa tazaba hum fatan qariba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka kawo masa zakarta zakarsu idan mutane suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakarsu yakan ce ya ubangiji kai salati ga iyalin wani wato shi mai zakar sai ubana ya kawo manzo zakarsa sai manzo Allah ya ce Allah sallallahu alaihi abi aufa to fihi jawazu salati ala ghairi al-anbiya wannan ya kunshi halaccin yin sallah ga salati ya kunshi halaccin yin salati ga wani annabawa wa kariyahu maliku wa aksarul ulama amma mafi yawan imam malik da mafi yawan malamai sun ce ba daidai bane a salati ga wanda yake ba annabi ba kuma hahuna abinda yake nan masu sun bi sallallahu alaihi wasallam ya ke banta da manzala manzala shi ya ke amma wani ya ce zai yi ba daidai bane lallan wa ko shi'aru domin yin salatin nan hakki ne na manzo alama ce ta falahu an yurdiya ko liman yasha yana da damar ya bada haka ga wanda ya so yana da damar ya bada haka ga wanda ya so haka malamai suka ce to a ce an ambaci sunan wani babba masana a ce alaihi salam suka ce akwai karhanci ba wai don cewa magana ta yi muni can ba a'a abin da yasa saboda haka ya zama wata alama ce to wasu kangararrun bayi shi'awa su ne in an ambaci wani cin iyalin baiti sai sai alaihi salam alaihi salam wa qadmihi na an tashabbuhi bi shi'ari inda nawawi yake fada yace muku an hana mu daga a ce mu ringa daukan tsarin su muna tafiya kai a wani lamari na mu tsaya mu rike na mu tsarin su rike na su shi yasa mun faɗi sai dai mu ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu shi ake fada to wani hadisi mutum biyar sun ruwai toshe sai ko turmuzi turmuzi ya fita hadisi haka na ma abi dawud wanda ya shishigi a zakka kamar wanda ya kiba ruwa ne gaba da zakkarsa ta kama ta ba musamman ta kama miliyan amma da kawai ba da miliyan nan sai ba da rabin miliyan ya ba da rabin miliyan ya danne rabin miliyan nan to da shi da wanda ma gaba ɗaya ki ba da zakkar ai duk ɗaya ne shi yasa abin da ake bukata mutum zai bada zakka ya bada ita daidai dinta shi ne ya kubuta lami lafiya amma ba ya dinga wani dungushe ba a ciki in ya bada ita daidan ta yanda take yanda take to ai falmaliku mun mallakin dukiya alladhi la yudiya bi tamamiha wanda ba ba da zakka gaba da ma al-ihlasi tare ko da cewa ya bada ita din dan Allah ba da ba ba da ita da mutane su ringa rashe shi ba kullum ya fito da safa a daura shi a daura shi wannan ya sa yake bayarwa a yi ba da ita Allah ne ya ce a baya yake na in sun gaishe shi ma ba su gaishe shi ba shi dai ya bayan ne dan Allah to wannan ya komi su mu ka ismin mani ila zakati wannan zunubin sa kamar zunubin wanda ya hana zakan ne gaba daya a to ya wajaba a kansa sai ya kara a kai a wannan kuma ai kyautatawa yi wanda ya kara a kai yau ya kyautata ne wannan ya kyautata ne in dai yayi ne dan Allah dan ya taimaki wanda ya ba din ba wai dan wata mai cimma wata manufa ta sa ba na a ga wannan ai yayi ne dan a ce yana da kuɗi shi ko al-mutashabbi'u bima lam yurda kalabis sawbai zuhir al-mutashabbi'u bima lam yurda kalabis sawbai zuhir a shi kuma ga hukuncin sa wannan hadisin ya zo da shi mai tinkamu da abin da bai da shi ya sa tufafi ne biyu na kare na kage na kariya to an kama daga lafi ibn hadijin Allah ya kara yadda a gare shi ya kama daga nan sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wanda ya sa yi aikin zakka da gaskiya kuwa ya za yi aikin da gaskiya kamar wanda ya yaki ne don taimakawa addinin Allah har sai ya komo gida wanda ya fita don aiki akan zakka to za a ringa rubuta masa lada kamar wanda ya fita don yin yaƙi don taimakawa addinin Allah har sai ya dawo gida bijami ana kullum min huma dangane da cewa kowane ɗaya a cikin su fi da Abdullahi wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam ya sani a cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma'ana ma ta kaddama ma'anar abin da ya gabata cewa wajibi ne akan masu dukiya su'ati sanar da girmama sa'ai sa'i ne zuwa karɓar zakka siyar da su bitar kihim su kare masu karɓar zakkan nan su ɗauki zakka yin yadda Allah da manzansa suka yi umarni su ko masu kare zakka wajibi ne a kansu an yi ta harra wulla haka kirdari gaskiya a duk abin da za su na fa'isal amwali gaskiya za su riƙi zaɓaɓɓun dukiyar mutane wajibi ne akan masu karɓar zakka su karɓi zakka daga inda ta wajaba ya talattafu wajibi ne akan su tausasa da masu fidda dukiya masu dukiya sai musu addu'a kyakkyawa wannan tsare-tsare da aka kawo ya kunshi haɗa kan jama'un biyu da su masu ba da zakka da kuma masu karɓar zakka kai ya zamo an shiga wani kafin sakani a tsakanin su ba daidai ba ne kowa za a yi aikinsa daidai sai a rabu lafiya wannan kuma taimakawa ne akan bin Allah a taimakawa ne akan bin Allah to wallahu alam Allah shine da sani ta shi albabu tsaro to ta mu zai ne ya wato wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ta mu zai ne ya wato hadisin nan ya ce ko hadisi ne kyakkyawa